الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا sha tara ga watan jumada thani hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta yi daidai da 20 ga watan sha biyu miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha Allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne na Malam Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 52 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta wasu masail kamar haka idan ya'ya suka samu mahaifiyarsu tana aikata alfasha ma'ana Allah kiyaye tana kulla alaka marar kyau tare da wani ma'ana tana yin fajirci shin ko yana ba da dama yana halatta sakamakon irin suna da ta bata musu su yanke alaka da ita ko kuma ma wani ya lallabo saboda wannan abi da take na ba daidai ba har tana nema ta jawo musu abin fada wani ya lallabo da daddare iya kashe ta a sirrance ko hakan yana halatta ga 'ya'yansu haka amsar dai da aka bayar wajibi ne akan ‘ya'ya da kuma ainihin danginta makusanta su yi ƙoƙarin hana ta da tsawatar da ita game da abin da take aikatawa na haramun idan har ya zamanto ba za ta bari ba har sai idan za a ɗaure ta to a ɗaure ta idan ta buƙaci sa mata marima don kar ta dinga fita ɗin to duk in akwai buƙatar haka za a yi amma bai halatta bai halatta bai kamata ga ɗanta ya dake ta abin da yake a kansa shine ya kyautata mata ya mata biyayya da haka ba za su yi mata biyayya ba saboda ita ta saba wa Allah madaukakin sarki kuma bai halatta su yanke alaka da ita duba da irin abin da ta yi mummuna bal su yi kokarin hana ta abin da take yi na ba daidai ba gurgurdan ikon su idan sun samu damar haka sannan kuma in ta bukaci ciyarwarsu da tufatarwarsu da sauran bukatunta na yau da kullun su yi mata amma bai halatta su tsayar da haddi a kanta ta hanyar kisa ko wani haka in suka yi hakan kuma sun aikata sabo sun saba wa Allah tambaya ta gaba shin ya samul muslim ala bugdi walidaihi alkalbi shin ko musulmi yayi laifi idan ya kyamaci iyayensa ya ƙi su amma ƙiyayya ta zuci a zahiri haka baya nuna musu ƙiyayya amma Allah ya sani a zuciyarsa baya ƙaunar su saboda suna saba wa dokokin Allah madaukakin sarki to anan ma aka ce dai abinda Allah ya umarci ƴaƴa yin biyayya ga iyayensu kyautata musu an kuma hane su su saba wa iyayensu su munana musu balma su yi ƙoƙarin dasa ainihin wato wata bishiya ta ƙauna da soyayya fiɗiriya a cikin zuciyarsu wanda zai taimaka musu akan ci gaba da kyautatawa da biyayya ga iyayensu kuma wannan zai taimaka wajen kawar da su daga saba wa iyayen da kuma ɓata musu idan ɗaya daga cikinsu ya samu dama ko ɗaya daga cikinsu ko duka guda biyun ma'ana idan ya zamanto ɗaya daga cikin iyaye ko duka su su biyun sun fada cikin saban Allah madaukakin sarki wanda ƴaƴan suna ganin wannan saban da iyayensu suke yi ko kuma ya zamanto ainihin wato ɗaya daga cikinsu ne yake saba wa Allah madaukakin sarki kuma ƴaƴan suna gani shin ko yana halatta ga ƴaƴan su dinga kallon iyayen ba kallo na tausayi da na rahama ba a shi ma ana aka ce lallai su dinga kallon su da kallo na rahama da tausayi kuma su dinga yi musu kwaɗayin shirya daga Allah su kuma yi te musu addu'a da fatan Allah ya tsamar da su daga wannan sabawa Allah amma idan ɗa ya yi dukkan iyawarsa dan ya ga cewa wannan ƙiyayya ta zuciya ya fudda ita daga cikin zuciyarsa game da ƙin da yake wa iyayensa amma abin ya ci tira bayan ya yi dukkan wata gwagwarmaya da zuciyarsa don ya ɗaure ta akan waɗannan al'amura da yake ganin iyayen suna yi na saɓan Allah maɗaukakin sarki, to a daidai wannan lokacin ya yi ƙoƙari ya karkatar da wannan ƙiyayyar zuwa ga aikin da suke yi ba zuwa ga zatinsu ba. Kar ya zamanto a'a su yake ƙi ya zamanto aikinsu yake ƙyamata yake ƙi ba su ba. Wannan shine abin da ya kamata ya ta kuma ƙoƙari na jan hankalinsu da kwaɗaitar da su daga abin da suke yi wanda yake na ba daidai ba da kokarin dawo da su zuwa ga biyayya Allah madaukakin sarki dan wannan kiyayya da take yake da ita a cikin zuciya ta zama to ta gushe amma duk da haka idan abin yayi galaba a cikin zuciyarsa ya zama har yanzu dai yayi iya bakin kokarin sa abin ya ragu amma ba duka ba akwai wani nau'i dai na kiyayya da yake wa iyayensa saboda wancan sababin ko wancan dalilin na iyayensa fa sun dirfafi saba wa Allah kuma a bayyane suna fada da Allah madaukakin sarki ko dokokinsa to anan yi zaman to babu yanda zai ya kasa cire wannan kiyayya saboda ainihin wato abin da suke yi to wannan ana sa ran insha Allah Allah ba zai kama shi da wannan yar burbushi ko dan ragowar kiyayya kiyayya ta iyayensa da yake yi ba sakamakon mahaifiyarsa ko mahaifinsa yana saba wa Allah subhanahu wataala an gane ko musamman ya zamanto mahaifinsa kafiri ne ko kuma mai bayyanar da fasikanci ne ko saban Allah ko dan bid'a ne mai kin sunna da ahlus sunna da makamancin haka sai dai wannan bai bashi dama ko uzurin ya halatta masa yin sakaci da yi musu biyayya da kyautata musu ba kamar yadda wannan bai bashi lasisin ya afka musu ba ya dinga cin mutuncin su wannan yana daga cikin sabawa ainihin wato iyaye wanda an hani ɗa ya yi hakan mahaifiyarsa ba bata iya sallah ba shin zai iya umartarta da ta dinga sallah mai kyau kuma ya karantar da ita tambayar da aka yi imamu ahmad bin hanbal game da mutumin da yake da mahaifiya amma tana yin sallah marar kyau ba daidai ba haka alwala imamu ahmad ya ce a to shi ya dinga kokarin karantar da ita da kuma koyar da ita idan ta ki ya koyar da ita to babu laifi tana nuna cewa ita ta haife shi ta fi shi shekaru ya zai ce zai karantar da ita to yana ganin wannan zai ba shi damar ya ƙaurace mata ko kuma ya dake ta imamu ahmad nan ma ya ce a'a kar ya so yin haka ya ci gaba da karantar da ita ko kuma ya sanya wato ya yi ƙoƙarin yin amfani da usulubi hakim da kuma salo wanda yake na tausasawa wajen jan hankalin iyayen ko mahaifiyar domin ta iya sallah in kuma ba za ta karɓi saƙon ta hannunsa ba to zai iya haɗa ta da wani wanda zai zo ya karantar da ita dan ta zamto tana yin sallah daidai amma ba zai ƙaurace mata ba saboda haka kuma ba zai tsaurara wajen gaya mata magana ballantana duka ba akan haka ƙauracewa iyaye saboda wata maslaha ta shari'a abin da ya kamata shine ɗa ya dinga wa iyayensa nasiha ya kuma nace wajen yi musu nasiha amma in ya zamanto akwai wata maslaha shari'iyya wajen ƙaurace musu ɗin ya zama babu wani salo babu wani language ma'ana wani yare da zai iya amfani da shi da za su daina wannan abin tun da ya san cewa suna sansa kuma sun ya shiga ransu kuma ba sa iya haƙurin rabuwa da shi ko su kwana biyu ko uku ba su gan shi ba to kaga irin wannan zai iya amfani da wannan damar ya ƙaurace musu domin a cikin ƙaurace musu akwai me akwai maslaha an gane ta yadda da an kwana biyu hankalinsa ya tashi aka ce a nemo shi da kyar aka nemo shi ya kuma ina ka tafi ka samu cikin wani yanayi ya ce a to ai cin kuma kun sa ni cikin wani yanayi kuna yin abu kaza ba daidai ba nayi nayi ku daina kun ki ku daina ni ba na son ku haɗu da Allah yana mai fushi da ku ban son ku shiga ainihin fushin Allah ku je Allah ta'ala ya kona ku ya sa ku a wuta shi isa ni nake ganin kawai to gara in ban gani ba shikenan a to in haka ne shikenan kila sai a samu daidaito sai ya zama to sun daina shikenan an gane ko shin mutum ya dinga browsing ko ya dinga karanta wani littafi ko wasu sakonni lokacin da mahaifiyarsa take masa magana shin wannan yana daga cikin saba wa iyaye to anan ma mun tattauna cewa idan ya zamto magana ce mahaifiyarsa take yi ba da shi shi kadai ba da ƴaƴanta gaba daya kuma hira ce adi wato hira ce ta yau da kullum ba wata hira ba ce ta musamman wannan yayi magana in ta magana wannan ya bata amsa in ta magana wannan shi ma ya faɗa to a irin wannan lokacin ba a zo kansa ba ko kuma shi bai da abin da zai faɗa ya ɗauko waya na ɗan daddannawa kuma mahaifiyar ba ta damuwa don an samu wannan to babu laifi amma ya zamanto wata wata mas'ala ce muhimmiya ko kuma ta sa a tattaro su a kira su gaba ɗaya tana da wani abu ba jawabi mai mahimmanci to a nan rashin da'a ne da rashin ladabi kuma saba wa iyaye ne mutum ya dinga taɓa taɓan waya ko yana chatting ko yana karanta sakonni ko kuma a kirawo shi ko makamancin haka wannan duk yana daga cikin abin da muka karanta a khulasatul qaul kenan shin mutum zai tilasta wa mahaifiyarsa ta bar ayinsa saboda mahaifinsu ya rasu shine babban ɗanta kamar yadda yake jagorantar sauran kannansa ita ma tana daga cikin wato waɗanda zai ci gaba da controlling ɗinta in za ta fita ya ce ba za ta fita ba wannan shi ma yana daga cikin munan ladabi gare ta bai isa ya sa mata dokar kar ta fita ba sai dai idan akwai abin da yake na rashin kyautawa a cikin fitar ya kwadaitar da ita ya kuma nuna mata rashin dacewar fitar ko kuma mu'amala da wasu wa'anda take mu'amala da su in hakan ta ci tira in akwai wasu sauran wa'anda suke gaba da ita ko yayinta ko wani abu mai kama da haka ko baffanninta ko kawunnanta zai iya zuwa ya gaya musu don su taya shi wannan aiki wajen jan hankalin mahaifiyar amma ba zai zo ya sanya mata dokar ta ɓaci ko ya hana ta fita saboda kawai shine babban ɗa ba zai iya zazzarewa 'yan ƙananan ƙannansa idanu ko kuma amma kuma ita sai dai ci gaba da rarrashinta da kuma lallaba ta to gabar da zamu sake maimaita tambayar qala al-muallif rahimahullahu ta'ala to bugidu ummaha wata ya ce take kin mahaifiyarta li bu'diha anha sabida irin halin ko unkula da mahaifiyarta ta yi mata kila tun tana karama uwar ko auren uwar da uban ya kare ma'ana an samu rabuwar aure ta jefar da yar ko ta bar yar bata sake waiwayarta ba babu kulawa irin na da ke tsakanin ɗa da uwa babu tausayi babu ja a jika ta yi nesa da ‘yar to don haka wannan yasa ita ‘yar ba ta san zafin uwar ba ba ta san daɗin uwa ba ita irin halin da aka nuna mata sai take ganin ita wannan uwar ta yi mata laifi don haka sai take ƙin uwar amma ba tare da uwar ta sani ba takan aiko da uwar kyaututtuka shin wannan fushi da ita ‘yar take yi da uwarta saboda irin abin da take ganin uwar ta yi mata na rashin kyautawa, shin wannan yana cikin saba wa iyaye? Shi ne, to bugidu ummaha, libu'diha anha, walakin na hatu ƙaddimu lahal hadaya, fa hal yu'addu hadhal bughdu min al'uquq tana kin mahaifiyarta saboda yanda mahaifiyarta ta nisance ta ta nuna mata ko in kula amma fa takan yi kokarin gabatar da kyauta da abin da ya kamata na ihsani ga mahaifiyar shin wannan kin da take wa mahaifiyar shi ma yana cikin alhuquq saba wa iyaye fatatun wata budurwa ce takrahu ummaha take kin mahaifiyarta karahatan shadida kuma kin mai tsanani wal ummu la ta'rifu dhalik uwar bata san haka ba wa hadhihi al fatatu wannan yar wato budurwa din ashat ba'idatan an ummiha ta rayu ne ba a kusa da mahaifiyarta ta ba ma'awalidiha ta rayu ne tare da mahaifinta walam taraha bata taba ganin uwar ba illa fil kibari sai da ta girma ma'ana uwar irin dan kewayen nan ka haifi wani da duk da kaddarar rabuwar aure ta shiga tsakani kaga wannan ana samun irin wannan kuskuren ko sai zamanto shikenan kawai ta tafiya ta ila abin da ya hada su da uban yar ya shafi yar sai ta kiwaye wayar ainihin ‘yar gaba ɗaya tabbarta a hannun uban ita ‘yar ba ta san wannan ce mahaifiyarta ba sai bayan da ‘yar ta girma. Bi sababi dalakil ummi sabida sakin uwar da aka yi lizurufin ailiyatin sabida matsaloli irin na rayuwar iyali shine family circumstances da muka faɗa shine azuruful ailiya مع العلم أنها تقدم لأمها الهدايا ita dai ta san takan gabatar da kyaututtuka takan aika wa mahaifiyarta ta da kyaututtuka famal hukumu wannan budurwa sai ta tambaya cewa menene hukuncin haka aljawabu ga amsar da aka bata la raiba annal quluba bi yadillahi azza wa jal yusarrifuha kaifa yasha ko shakka babu lallai zukata a hannun Allah suke shine muqallibal qulub yusarrifuha kaifa yasha Allah ta'ala ne ke sarrafa zukatan bayinsa yanda ya ga dama fal mahabbatu wal karahatu amrani biyadillahi azza wajal da kauna da kiyayya al'amura ne guda biyu da suke hannun Allah lakin lahuma asbab sai dai da soyayyar ko kauna da ƙiyayyar dukkaninsu suna da sababi akwai sabubban da ke sa a so akwai sabubban da ke sa a ƙi fa'iza kanatil walidatu idan mahaifiyar ta kasance za ta atsifin alal binti ma'abociyar tausasa wa ‘yarta ce tana tausasa wa ‘yar wa inayatin tana ba da kulawa bishu'uniha game da al'amuran da suka shafi ‘yar’ fa inna hadha kaga irin wannan abin da iyaye suke yi min asbabil mahabba yana daga cikin dalilai da sabubban da ke sa ɗa ya so ubansa ko ya so uwarsa da haka in aka samu wannan hanana ɗin irin ta uwa aka samu tausayi atifiya irin ta uwa aka samu kulawa da al'amarin ɗa daga uwa wannan na daga cikin abin da ɗa baya mantawa da shi kuma yana daga cikin abin da ke sa ɗa ya ga wannan baiwar Allah bai da sama da ita ya dinga ƙaunarta wa idza kanat alwalidatu laysat kadhalik idan uwar ba irin haka bace ma'ana uwar bata nuna wa yar tausayi ba bata nuna mata hanana ba irin na uwa bata kula da yar ba bata lura da al'amuran ‘yar ba, ko ta rayu ko ta rai, wato ko ta mutu, ko ta gyaru ko ta watse ba ruwan uwar, inda ha'i iradun anil bint, an samu uwar tana ko unkula da ‘yar, wa adamuktirafin biha da rashin damuwa da ita ‘yar. Au ɗalar gaibatuha anha ko kuma ta daɗe ba ta tuntuɓi inda ‘yar take ba, an samu tsawon lokaci babu tuntuɓa ba waiwaya, kama huwa halus sa'ila, kamar yadda dai halin mai tambayar ya nuna. Mai tambayar abinda ta nuna kenan, irin wannan atifiya ɗin babu, hanana babu, inayatin bishu'unil bint babu. ga kuma tsawon lokaci ma ita bata ma san wannan ce mahaifiyarta ba sai bayan ta girma fa inna hadha wannan kad yusabbibu shay'an min al-karaha ko shakka babu zai iya sabbaba wani nau'i na kiyayya wal jafwa da kuma yankewa tsakaninta da yar domin abin da zai sa ‘yar ta ji cewa mahaifiyarta ce ta girmama ta ta ji ta a jikinta ta ji tana ƙaunar uwar wa'yannan abubuwan ne kuma bata samu ba daga ainihin wato uwa kuma wa'yannan abubuwa ne duk da suke faruwa sakamakon rabuwar aure a mafi yawan lokuta wanda ya fi ƙarfi sai ya janye yara kuma ya zige yara ya hana yara zuwa ɗaya ɓangaren kuma ƙila in mai gida ne ma ya sanya dokar bai yadda uwar ta zo ta ga 'ya'yan ba to duk ire-iren waɗannan abubuwa suna faruwa na rashin daɗi sai yara su tashi da irin wani irin tunani saboda wanda ya ja sun kila ya dinga kimsa musu wani tunani marar kyau game da ainihin wato ɗayan da ba sa tare da shi wal wajibu alal fatatil madhkura abin da yake wajibi akan wannan matashiya wannan budurwa da aka ambata taqwallahi fi zalik ta ji tsoron Allah akan wannan al'amari wa an tahrisa ala silati ummiha ta yi matukar kwadayin sadar da zumunci da alakarta da mahaifiyarta wal ihsani ilaiha ta yi kokarin kyautatawa ainihin wato mahaifiyarta wal kalami at-tayyib ma'aha ta dinga magana mai daɗi tare da ita uwar fi jami'il ahwal a kowane irin hali wa an tas'ala rabbaha ta kuma dinga roƙon ubangijinta bi an ya sharaha sadaraha ya buɗe ƙirjinta ya yalwata mata shi lima habbati walidatiha dan ta zamto tana ƙaunar mahaifiyarta fa inna haqqal walidati azimun domin haƙƙin mahaifiya akan ɗa haƙƙi ne mai girma fa'in lam tastaɗe zalik fal'amuru biyadilla in ta iya bakin ƙoƙarinta, ka san an ce wato ba a ainihin fafar gora ranar tafiya, an gane ko? Eh, wato an baro kari ran tubani in ji malam bahaushe ma'ana irin wannan abin abu ne wanda a hankali hankali ke ginuwa a cikin zuciyar yaro har ya tashi da shi yanzu ita bata san daɗin uwa ba kwata-kwata to a tirsasa cewa sai ta ji uwarta a jikinta ta ji tana ƙaunarta kamar yadda wadda ta tashi a gaban uwar ta samu tausayawa da kulawa irin na uwa take to wannan abu ne mai wahala da aka dai an ce wannan matashiya ta ji tsoron Allah ta yi iya bakin kokarinta ta kimsa wa zuciyarta ƙaunar mahaifiyarta kyautatawa mahaifiyarta yin magana mai daɗi game da mahaifiyarta amma fa in ta kasa yin haka fal amru biyadillah to al'amarin dai a hannun Allah yake, wala ya durruha zalik, wannan ƙin karɓuwa da mahaifiyarta ta kisa wato ƙin karɓuwa da mahaifiyarta ta samu a cikin zuciyarta wannan ba zai cutar da ita ‘yar ba. Domin laifin kusan an sa ya samu asali ne daga ita mahaifiyar, na fata an gane. Ma'ana ita ‘yar ba a sake ta sakaka kawai a ce akan daidai kike, me yasa ba ta waye ki ba, me yasa ba ta yi kaza ba aka ce a'a uwa uwa ce ki ci gaba da kula da ita ki ci gaba da kyautata mata ki dinga kaunarta to amma idan duk tana yi inda a tambayan mata nuna duk abin da ya shafi ihsani da kyaututtuka tana yawa mahaifiyar amma dai ita ta ji cewa tana son mahaifiyar ne ba ta ji kila wadda ta rike ta ita take dauka a matsayin uwa ita ta ci kashinta ta sha fitsa ta fitsarinta ta sha wahalarta to kila wannan tausayin irin na uwa sai take wadda take hannunta wadda take marikiyarta ita kuma uwar tunda bata sha wannan wahala ba bata saba da ita ba bata ji dadin zama da ita ba to wannan yasa take ganin ba za ta iya bawa uwar irin wancan matsayin ba to in abin ya ci tira tayi tayi abin bai yi ba wannan ba zai zama ya cutar da ita ba insha Allah ta'ala ka koma majmu'u fatawa ta bin baz ta 8 shafi na 318 hal tarku libni al mutazawwij sakana ma'a ummihi yu'addu huquqan laha shin da da ya yi aure ya ƙi zama tare da mahaifiyarsa a gida guda ita uwar so take su zauna gashi ga ita ga sirikarta a gida guda to idan ɗa ya ƙi zama tare da matarsa da ya aura a gidan da uwarsa take ciki wannan shi ma ana lissafa shi a matsayin saba wa iyaye yu'addu uquqan laha as-sakanu sai aka ce shi fa gurin zama haƙƙun wani haƙƙi ne min huƙuƙin zaujati daga haƙƙoƙin mata alwajibati wanda ya zama wajibi ala zaujiha ga mijinta tifaqan wannan malamai sun ittifaki akan haka na daga cikin haƙƙin mata in ka aure ta ka ba ta gurin zama لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية سكنا على زوجها domin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya matar da mijinta ya sake ta amma saki raja'i wanda akwai kome Allah ta'ala ya sanya wurin zamanta a wuyan mijinta ga tafi ba ta tare da mijin ya ce ya sake ta amma in saki ɗaya ne ko saki biyu ne kaga raja'i ne za a iya sasantawa a dawo to gurin zamanta yana wuyan mijin faƙala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce askinuhunna min haithu sakantum min wujidikum Allah ya ce ku zaunar da su ku maza matan da kuka sake su kenan askinuhunna ku zaunar da su min haithu sakantum a inda kuke a zaune ba za ka je kama mata wani guri ko kuma tunda aka rabu kana da wani gidan kawai ka bar mata nan gidan ka koma can a inda kake zaune a nan za ka zaunar da ita min wujidikum daidai samun ku gwargwadon ikon ku to fa wujubu sukuna lillati fi sulbin nikahi aula idan har matar da aka sake ta saki raja'i ba ta gurin zama yana wuyan mijin da ya sake ta to ina ga matar da tana cikin auren mutum tsundum wannan min babi aula ya ba ta matsuguni ya ba ta gurin zama ko kun fahimta shine ma'ana fa wujubu sukuna wajabcin gurin zama lillati hiya fi sulbin nikahi wadda ita tana cikin auren tsamo-tsamo aula shi ya fi dacewa kaga kenan shi yasa an aka yi aure sai a ce ciyarwa tufatarwa da kuma ainihin wato gurin zama a sakan wannan haƙƙin mata ne ba za ka aure ta kawai ku ta lilo akan layi ba ka ce kai baka samu gurin zama ba zai yiwu ba dole ne ka samar yadda za ka kawo abinci ka kawo sutura ka kawo abin sha to wajibi ne ka bata wani gurin zama da zai kare ta daga sanyi ya kare ta daga zafi ya kare ta daga ruwan sama gwargwadon samun ka gwargwadon ikon ka wa dhahaba jumhurul fuqaha jumhur mafi yawan malaman fiqhu sun tafi ila akan anna lizzaujatil haqqa mace tana da haƙƙi fi sakanin mustaqillin a samar mata gurin zama nata ita kadai an aqaribiz zauji ba a hada ta da ƴan uwan miji ba tana da haƙƙin ta ce ita ba za ta zauna tare da ƴan uwan miji ba gurin zamanta take so a bata nata wa anna lahalimtina amina sakani tana da haƙƙin ta ƙi zama ma'a abihi tare da babansa wa ummihi da mahaifiyarsa au ahadihi ma ko ɗaya daga cikin su karka ce karka ɗauka kamar sai an yi zazzare ido ba magana zare ido jumhurul fuqaha suka ce in ta yadda ka ce mata shi sa an zaka aure ta gaya mata ka ce gidan da za ku zauna da gyatu makka za a zauna in ka lallashe ta ka ce gyatu makka ba ta da matsala an gane ko ba ta da rikici za su zaman lafiya babu wani abun nan shikenan kar ka zo kuma al'amari ya rikice kai ka san gyatu maka kai ma hakuri kake da ita kuma a zo ka dinga ganin laifin matarka akan abubuwan da za su dinga faruwa da haka tana da damar ta ce ita a'a in dai ka yadda ka kama mata gurinta da zaban mahaifiyarka tana inda take ita ma tana inda take duk abin da ya kamata na kyautata mata matsayinta na ita ma uwarta ce ta yi mata suna nesa nesa in ta ce ba ta yarda a haɗa ta da uban miji ko uwar miji ba a gida ɗaya malamai suka ce tana da damar haka an gane ko wa anna la halimtina tana da damar ta ce taƙi minas sakani zama ma abihi wa ummi tare da babansa da mahaifiyarsa da ce shi fa a gidansu zai kawo ta ya gyara wani dan bangare a gidansu a nan zai kawo ta shi sa irin wannan ba shuru mutum zai ba kar a zo a ce ba kyauta ba in ka san a irin wannan zaka hada ta to gaya mata cewa fa ni fa in tashi in an tashi bikin nan an gama gidanmu zaki zauna inda iyaye na suke anan za a zauna to nan kuma tana da damar ta saryar in ta ce ta yadda fa saryar da hakinta ta yi kuma circumstance can change in ta shiga kuma ta ga za a tayar mata da hankali ta ga dama ta yi tsalle ta dire ta ce ta janye a kama mata gurin zamanta ita ba zuwa ta a tayar mata da hankali ba an gane ku zuwa ta a mutunta juna a girmama juna wannan litaskunu ilai haɗin shi take so a samu an gane ku yawwa musulunci kenan ko al-mawsu'atul fiqhiyya na 25 shafi na 109 wa idza qabilati zawjatu sakana ma ahli zawji idan mace ta karbi tayin za ta zauna da ƴan uwan miji ko za ta zauna da iyayen miji fala haraja fi dalika a babu wani laifi a cikin haka kai da za ka yi auren ana gaya ma ka san wannan karatun in ka ce ina so da Allah alfarma nake so a gidanmu za ki zauna ko kuma gidan da na gina gyati mata nake son ɗauko mu zauna tare da ita na ware mata ɓangaren ta a cikin gidan wannan in ta ce ta amince shikenan alhamdulillah li'annahu tanazulun minha an haƙiha domin in aka yi haka to ka yadda cewa kuma ka sani ta sauka ne daga haƙƙinta ma'ana tana da haƙƙin abata as-sakanun mustaqillun gurin zama mai cin gashin kansa nata ne amma in ta yi maka wannan alfarmar to ka yadda cewa sauka ta yi daga haƙƙinta bi sharɗil amni minal wuƙu'i amma shi mafan za ka haɗa su a za ka kai ta gidan family gidanku na gado za ka kai ta to da sharaɗin amintuwa minal wuƙu'i fi mahaduril khalwa ma'ana sharaɗin wato amintuwa daga afkawa cikin haɗarin nan na keɓanta awon nazari ko kallo akwai ƙannanka akwai yayyinka su ba suna cikin gidan duk fa ba muharramanta ba ne ka sani da wannan ƙannanka samari su dinga yawo suna fito da singileti da gajeren wando ba daidai ba ne wannan ba don ba inugu ake ba an gane ko? saboda kowa yana takama shi ma yana da yana da gado a gidan ya zaka ce saboda haka sai ga kowa daga dara yake zuwa yana abun nan dinsa kuma ka kai baiwar Allah ba dama ta saki to kaga anan ko kuma wani lokaci kaga an kai ta din amma wani lokaci ana samun khalwa me khalwa wani lokaci sai ga ba kowa kanin ka dakin sa yana cikin gidan shi ma kuma ba shi da aure kai ka fita aiki ba kowa shi kuma yana ciki kaga an samu khalwa ko kuma a kallo kaga dole sai dai ta dinga lazumta sanya hijabi duk wanda zai shigo gidan yayi sallama sai ta kintsa ta gyara jikinta ta sa ho hijabi sannan a shigo ba kawai a dinga duk ko ta san da aka ga dama kawai a danno cikin gidan kawai sai dai ta ga mutum tana wanke wanke ko tana wanki ko tana gyaran abin da za a ci ko wani abu kawai ta ga mutum a tsaye a kanta ya shigo to wannan in ta fahimci akwai irin wannan danna haƙƙin za ta iya koda ta yadda an kawo ta za ta ce a to gaskiya ita an ya za a ce kullum tana kunshi a cikin hijabi saboda gida ne wanda yake kamar sakatariyar local government shige a daface ake ta yi a ciki ina fata an gane to kaga ai ba yanzu kenan yace ta da sanyi da zafi ta ta zama cikin hijabi a cikin gidan mijinta kuma a ba sakewa sai ta ce ko kuma ta ce ka nemo ko kwano ne ko kuma abin nan ka killace mata gurinta inda ta san tana da amincin tana ciki tana ciki in kuma ba haka ba to shikenan nan gidan gado ne da gyatu makka da waye duk suna ciki suna nan ka je ka samu wani gurin haya ka kama mata kaita inda za ta ji cewa aure take tana da yanci walaha an tarji'a an hadhihi muwafaqa wannan daidaiton da aka samu tana da damar ta janye wannan daidaiton da kuka samu kai da ita fi ayyu wakatin a duk kowane lokaci ana gaya maka ne don karka zo ka dinga ganin bata kyauta ma ba bata maka kyau abu ya zama sababi ya zama ainihin wato rigima in ta yadda ta zauna tsammanin ta in ta zo za a yi zaman daɗi ko za a yi kaza ko za a yi kaza ko kuma ba za a dinga shiga cikin huruminta ba bayan zama ya zo an yi zama an yi zama sai ta fahimci gaskiya akwai takura akwai matsi kuma akwai rashin jituwa to a kowane lokaci za ta iya cewa ta janye wannan tanazulin da ta yi to yanzu ta janye da haka tana tana neman haƙƙinta li'anna haqqaha fi sakanil mustaqil domin haƙƙinta na gurin zama mai cin gashin kansa la yasqutu bai fasara ya ba bita na zuliha dan ta sauka daga hakkin nata har yanzu yana nan duk ran da ta nemi hakkin ta to wajibi ne a bata hakkin ta an gane ko ko da ta yadda a karan farko ta zauna daga baya ta ce ta janye ba laifi ta ba an gane ko kawai dai in za ta janye din ta baka notice ka dan shirya an haya za ka kama ka nemi kuɗi ka kama haya wa ala hada dan haka in baka shirya ba ka dan rarrashi ta kace take bari zuwa karshen wata ko nan da lokaci kaza insha Allah zan yi kokari ko gini na ma ina nan ina tayi amma dai zan yi kokari ko daki ɗaya ko biyu mu in gyara mana sai mu koma can to kaga in ka dan rarrashi ta shikenan ko kuma kuɗi nake jira in suka zo insha Allah zan kama gida shikenan sai mu tashi mu koma can shikenan ba magana ce ta wani zazzare ido ba ko wa ala hada akan haka fala tajibu da'atul ummi to shi sai matarsa ta ce ita ba ta zauna da mahaifiyarsa ba kar ya ɗauka kyaman mahaifiyarsa take hakkinta ne ta zauna a gurin ta nata ba a yi musu haɗaka ba to yanzu in ta ce masa shi gaskiya sai dai ya kama mata guri ita kuma gyatu masa ta ce a ita a tare da ita za a zauna to ya za a yi ta ce ita bata yadda da wayansa ba kasa akwai iyaye masu wannan ce bata yadda da hankalinsa ba sai ta an zauna anan ta gani yanda zaman zai kaya an gane ko kuma akwai wanda suke so suke su ga duk shige da fucan wato kar a dinga mai da kai ATM machine ita ba ta yadda ba kura da shan bugu za ka ji suna faɗa haka kura da shan bugu ita ta ci kashin ka ta ji kawai wata ta zo ta dinga wanke ka da haka eh komai a gaban an shigo da leda me sai ka shiga ta bangaren haji ka ga ka buɗa an ga me a ciki kuma dole in ka kawo kai kai kai kai kai kai kai kai kai rabo na daidai an gane wani lokaci ma an ta sake ɗebowa ta ce akwai kannan ka ta ƙara a nata sai ɗauki ka kai mata ba sakewa an gane ko wa ala hadha akan haka fala tajibu da'atul ummi yi wa uwa biyayya ba wajibi bane fi dalabi iqamati ibniha a cikin neman zaman danta almutazawwiji mai aure ma'aha tare da ita idza rafadat zawjatuhu zalika idan matarsa ta yi watsi da wannan tayi sai da ya ce to hajiya gaskiya in ya ga zai hada zai hada shi da zai hada da matar shi ya sanya ya zai da mahaifiyarsa matarsa dai ta ce ba ta zauna ba an gane ko musamman kafin kafin aure ne ta ce ita ba za a hada ta ba kaga shi ya san diya zai sai ya zo ya samu mahaifiyar ya kwantar mata da hankali ya rarrashe ta ya ce kuma ba nisa zai yi ba an gane ko yawa ya ce zai samu guri kurkusa inda ko duk motsinsu yana sana kuma kullum zai dinga kokari yana shigowa gidan da sauransu walaisa hadha min al-uquqi in fa ki zama da mahaifi ya ce gaskiya shi matarsa yana so ya kama mata guri na daban ba za a ba zai hada su ba bai saba wa mahaifiyar ba baya cikin uquq ma as-sa'i amma fa yayi kokari fi irda'i ummihi wajen gamsar da mahaifiyarsa bil qawlil hasan da magana mai kyau ba ce akai kawai dan matarsa tana da haƙi kuma yazo ya shafa wa idansa kwalli ya kirarrashin mahaifiyarsa a'a a hankali da kwantar da hankali da, da magana mai daɗi da dukkan abin da ya san zai rarrashe ta ya kamata yi wal ikthari min ziyaratiha in tana tsoron in yayi nesa da ita zai kwana ɗaya ko biyu bai zo ba to shi kuma sai ya dinga yawan ziyartar ta wani lokaci ma inda sukuni ya zo ya gaishe ta da safe da yamma in ya dawo da kasuwa ya sake dawowa ya zo ya gaishe ta ya abin nan ko kuma ma'aikaci ne ya shigo da sassafe in ya zo zai huce wajen aiki ya zo su gaisa inda wata yar damuwa ya share ta sannan ya wuce in ya taso daga gurin aiki ya je gida ya huta ya zo ko da magariba ya sake gaishe ta su dan yi hira na ɗa da uba ɗa da uwa zuwa lokacin ko isha in ya shi kenan ya ce to sai da safe ya zo ya taho ya zo ya sallar isha sannan ya shige gidansa in yana yawan ziyarta inda tana ganin kamar in ya bar gidan ba za ta dinga yawan ganinsa ba to kaga zai dinga yawan ziyartarta wata faqudi ahwaliha da kuma bibiyar halin da take ciki ka san wani shi ma almuri ne an gane ko wani kawai da wannan din ta zo fa gaba ɗaya gaba ɗaya sai ta mantar da shi gaba ɗaya duk ya manta da cewa ko wani nauyin banda ita kila mahaifiyar ta san za a rina to shi yasa take ganin kar ai mata sakiyar da ba ruwa mata sagegeduwa shi yasa ta dauki mataki to ba ta da haƙƙi hajiya baki da haƙƙin ki ce lalle sai matarsa ta zauna da ke ki yi hakuri Allah baki hakuri amma babu laifi ki sa masa dokokin kullun sai ya zo sau biyu an gane ko ki ce to sai dai ka zo da safe kuma da yamma kan ka wuce gida ka zo babu laifi wannan in ka zama regular customer dan ta dan daga ma kafa ta ce ko sau ɗaya ma zaka dinga zuwa tunda ta ga abin da zaka iya hada abubuwan guda biyu ka je can gidanka kuma ka zo nan shikenan in wani lokaci ma ta ce ka ga ba sai ka zo ba ma lafiya kalau muke an gane ko tunda ta ga ba zaka abin nan ba wa tafaqqudi ahwaliha da kuma bibiyar halin da take ciki wasilatiha bil hadaya da kuma kokarin sadar da zumunci da ita bil hadaya da kyaututtuka ka dinga yawan yau aike ka dinga zuwa akai-akai duk wayannan damuwoyin da take ganin kaman wata za ta je ta kai taiwa wata hidima ita ma ya zama hidimar da kake mata karuwa ma ta yi to sai ga wannan dan damuwar da take da ita a rai babu abin da kake yi ba abin da ya ja baya karuwa ma yi kana hidimta wa iyalanka kana hidimta mata shikin wa nahawiha hal lahu an ya'khudha walidatahu min abihi al-musin lita'isha ma'ahu shin ɗa zai iya zuwa ƙauye ya ɗauko mahaifiyarsa ya kyala babansa da ya tsufa don ya zo ya zauna tare da uwar tare da shi ka san akwai masu yin haka musamman ya fahimci cewa baban nasa ba mace ɗaya ce da shi ba kawai ya je ɗauke babansa maimakon ya inganta rayuwar baban da yan da, da matan baban gaba daya kawai sai ji shi babarsa kawai sai dauke babarsa yayi sabon gini ko yayi mata sabon gida ya mata ya sa mata kujeru ya mata komai sai dauko babarsa ya kai ta can su kuma can su ci gaba da maja da sauran da baban a can to shin da zai iya dauke mahaifiyarsa ya raba mahaifiyar da babansa saboda baban yana da shekaru ya tsufa dan ta zo ta ci gaba da rayuwa tare da shi su ila ibn Uthaymin rahmatullahi alai an tambaye ibn Uthaymin rahmatullahi alai rajulun indahu auladun kibar mutum ne yake da manyan yaya muwazzafuna duk ma'aikata ne suna aiki wa huwa kabirun fi sin shi kuma baban ya tsufa wa yaskunu fil bar yana zaune ne a karkara hal yasihu li ahli al abna shin ko ya inganta ga ɗaya daga cikin yayan an yi a kuda walidatahu ya je shi ya ɗauke babarsa min abihi ya raba ta da baban wa ya turukahu wahidan ya bar baban shi kaɗai fa ajaba rahimahullah ibnu usaymin rahimahullah ya bada amsa ce la wallahi la yahillu ce kul wallahi bai halatta ba la yahillu lahu an yufarraqa bainar rajuli wa zawjati bai halatta bai halatta saboda ya samu dama saboda yana da kuɗi ko saboda ya samu wani mukami na siyasa kawai shi kenan je ɗauko gyati masa ya kyala uban shi kadai ce wannan bai halatta ya raba mutum da matarsa fa in fa'ala in ku hadda yayi haka fa huwa aqul li ummihi wal abi kar ya dauka ya faranta wa uwar ya saba wa uwar hadda uban in ita uwar ta san me yayi to hadda ita ya sabawa yawanci zai ga wani lokaci in kai in shi ake kyautatawa baya damuwa dan ana bata wa mahaifiya in mahaifiyar ce ake kyautata mata bata damuwa dan yana saba wa uban wannan kuskure kuskure duk sanda ta ga yana yana yana shawo babansa kanshi ta ma kata kata kuma in yazo ya rasa kanta hajiya na ga ta ce na ga wulakancin da kake wa mahaifinka ba zan yarda da wannan ba ba zan amta ma fata fata ba mahaifinka bane ya nemi abu kaza kana da shi ba za ka bashi ba ni yanzu da ka zo kaba me zan da shi an gane ko ko kuma da in yazo in uban ne yake kokarin faranta ya ce to me kaiwa babaka da yazo ya bashi ya ce to ita kuma me ka kai mata a ban bata kuma bai ce to bana so haka ya kamata ku haɗe kanku amma kawai shikenan wannan in yana samun alwujudu shi ɗayan kawai shikenan sai a rabu da shi wannan ba daidai bane ba daidai bane kamata ya koya wa yaro ya gane haƙoƙin guda biyu ne akan sa ba guda ɗaya bane an gane ko gane cewa yana akwai haƙƙin mahaifiyarsa akwai haƙƙin mahaifinsa duk haƙoƙi ne kuma ba wanda zai haɗu da Allah lafiya in ya tauye a cikin guda biyu ba wanda yake da saukin haɗuwa da Allah a cikin haƙoƙin nan guda biyu in mutum ya ƙi saboda haka duk wanda ya fahimci shi ake so a kyautatawa a tabar da ɗayan to lalle ya ja hankalin ɗan in dai da gaske yana son ɗan to ya gaya ɗan gaskiya cewa shi fa baya jin daɗi shi ya ta kyautata masa ba a kyautatawa ɗayan mafhum walwajibu an yada al'umura alama hiya alai abin da yake wajibi akan ɗa ya bar al'amura su ci gaba da gudana yanda suke ma damatil ummu radiyatan bima hiya alai matukar uwar ba ita ta koka da halin da take ciki ba ta yadda da halin da ake tafiya akai li kauniha ma'a zawjiha fil bar saboda kasantuwarta tare da mijinta a can ƙauye falyata'ahadhuma hinan ba'da al-akhir ya dinga ziyartar su lokaci bayan lokaci wa yanzuru ma za alaihima min al-qasiri fayutammimuhu ya dinga duban menene ya gaza musu ya dinga kokarin cikawa kullun ya dinga bibiya ba wai ya dauke ɗaya ya bar ɗaya ba a suna can taron ya kyale su in ya so ya dinga yawan ziyara sannan ya dinga bibiya me ya kare me ake bukata me damuwa لأن الواجب على الرجل أو الأنثى دومين أبن ديك واجبي أكن نمج كوما چه أن يقوم ببر والديه يسأي يسأين دكا وجن بيايا إيا ينسى سواء كان عنده سواء دك سنا ننتارد شي am fi baladin akhar ko kuma shi yana wani garin su kuma suna wani garin daban am fil barri ko kuma duk gaba ɗaya suna karkara shi kuma Allah ya dan bashi wani budi ya dawo cikin gari ka duba fatawa nurun ala darb ta Uthaymin 24 a rakam na biyu tarqimu shamila ko kuma qati'atul walidaini li husuli khilafin bainahu wa bainahuma ina hukuncin da ya yanke alaka da iyayensa saboda wani sabani da ya shiga tsakaninsa da su aw li amrihima iyyahu bi fi'li ma'asiya ko saboda sun umarce shi da ya aikata saban Allah qala qala wato qala ibn ibn wato bin baz rahimahullah قال ابن باز رحمه الله لا يجوز عقوقهما ولا قطيعتهما لفعل شيء مما يضره bai halatta ɗa ya saba wa iyayensa ko ya yanke alaƙarsa da su bi fi'ili li fi'ili shay'in saboda aikata wani abu ya durruhu da zai mimma ya durruhu daga abin da zai cutar da shi ma'ana ko da wani abu suke yi wanda zai cutar da shi to bai halatta ya saba musu ko ya yanke alakarsa da su bal yasiluhuma ya sadar da zumunci da su wa yuhsinu ilaihima ya kyautata musu wa yamtani'u min ash-shay'i alladhi yadurruhu faqad wannan abin da shi yake cutar da shi shi kadai ne ba zai ba an gane ko in akwai wani abu da suke umartarsa wanda ya san saban Allah ne ko ya san cewa cutar da shi wannan abin yake to wannan kamar yadda muka karanta a baya ba zai musu biyayya ba a cikin iya wannan abin da yake cutar da shi amma zai ci gaba da sadar da zumunci da su zai ci gaba da kyautata musu ma'arifqihi bihi ma tare da tausasa musu wa ma'a ihsanihi ilaihi ma tare da kuma kyautata musu wa ma'a ainihin wato wa ma'al kalami tayyibi ma'ahuma tare da yin magana mai dadi a tare da su wa ma'a birrihi ma bi kulli ma yastati'u da kuma yi musu biyayya da dukkan abin da ya samu dama na iko lakin zaka shay'ul ladhi amarahu bihi sai dai wannan abin da suka umarce shi da shi wa huwa ma'asiyatullah wanda yake saban Allah ne la yudi'uhu ma bihi to a wannan abin ne kawai ba zai musu biyayya ba fallahu jalla wa ala yaqul domin Allah mai girma da daukaka yana faɗa fi haqqil kafara game da haƙƙin iyaye waɗanda suke ba musulmi ba wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa suratul luqman aya ta 15 Allah ta'ala ya ce wa in jahadaka idan iyayenka suka tirsasa ka suka matsa ka ala an tushrika bi akan lalle sai ka shirka da ni ma laysa laka bihi ilmu game da abin da ba ka da ilimi game da shi fala tudihuma karkai musu da'a wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa amma kai kyakkyawan zama da su a duniya ma annahuma kafirani tare da cewa fa iyayen nan kafirai ne amma aka ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kaga ba wani laifi na saban Allah da ya kai kafirci da aka ba wani laifi da iyayenka za su yi da zaka ja layi tsakaninka da su ko ka kaurace musu ko ka yanke zumunci da su ko ka saba musu shirka ita ce babban abin da za su yi to kafirai ne amma Allah ta'ala ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭihuma amma Allah ta'ala ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa an gane ko muna da lokaci minti uku hal taqa walidaha hal taqata walidaha liqiyamihi bi'amali sihirin laha shin za ta iya tsinke alakata da mahaifinta wanda yake tsaye kai da fata wajen yi mata sihiri littafriki baina hawa baina zaujiha wai lalle sai ya raba tsakaninta da mijinta ma'a israrihi ala zalika tare da kuma kafewarsa akan haka an gane ko wato kila dan duba ne ko dan tsubbu ne ko boka ne da haka kila baya son zamanta da mijin sai yake ta kokarin sai ya raba tsakaninta da mijin kuma an yi an yi ya doge akan haka aljawabu amsa la yasqutu haqqul walidaini fil ihsani wal bir ana sake nanata wa yaya ba wani falafi da iyayenka za su yi ma da zaka ja musu layi babu shi la yasqutu haqqul walidain haƙƙin iyaye guda biyu fa baya faduwa fa baya saraya fil ihsani wajen kyautatawa wal birri da biyayya walau bi ta'adis sihiri ko da iyayen nan suna yin tsafi suna yin bokanci suna sihiri wa sha'awaza suna yin dabo wa idrari auladihima bidhalika koda ku suna cutar da ƴaƴansu ne bidhalika da wannan dabo din da suke yi ko wannan sihirin da suke faqad amara Allah ta'ala bi musahabati alwalidaini bil ma'ruf domin hakika Allah ta'ala yayi umarni da zama da iyaye da kyautatawa walau kana ya amurani waladahuma koda ku sun kasance suna umartar ɗansu bi shirki da shirka qala Allah ta'ala wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ayat da muka karanta yanzu fal abu uba wa in irtakaba kabiratan koda yana aikata wani babban laifi min al-kaba'ir daga manyan laifuffuka fala yajuzu hajruhu qaurace masa bai halatta bal alayki wajibi ne akan ki an tuhsini ilaihi ki kyautata masa wa ta'idhihi ki masa wa'azi billati hiya ahsan ta hanya mafi kyau wala tamalli karki kosa min nusihihi daga yi wa mahaifinki nasiha da yake yin tsafi ko yake bokanci la'allallaha mai yiwa ne Allah ya ja'alu hidayatahu ya sanya shiriyar mahaifinki ala ya daiki ta hannunki hadha ma alhadar minhu amma fa duk da haka ki hattara da shi wa tajannubil wasa'il kuma ki nisanci dukkan wasu wasa'il hanyoyi allati yumkin wanda zai iya yiwa an yastakhdima haye amfani da waɗannan hanyoyin fi sihirihi wajen yin sihirin nasa ka shurbi kamar sha duk abin da ya baki na sha kake sha wal akale ko kuma cin wani abu inda hu a wajen sa kake ci ma at tahassuni tare da yin garkuwa bil azkari shar'iyya da zikirai irin na shari'a athabita tabbatattu fi zalika da suke magana akan neman tsari daga tsafi ko sihiri ko wani abu mai kama da haka wa idza khashiti min ziyaratihi husula daradin alayki idan kin ji tsoron sakamakon ziyartar da kike masa akwai cutarwa a kanki zai zaki cutu fala haraja alayki to babu laifi a kanki filimtina min ziyarati ki daina ziyartar tasa wa taqtasiri fi silatihi ki takaitu iya kawai sadar da zumunci da shi daga nesa wal ihsani ilaihi da kuma kyautata masa bilittisali bihi hatifiyan ta hanyar yin waya da shi ki dinga kiransa a waya kice kin kira ni ki gaishe shi kin kira ni ki ji lafiyarsa da sauransu wasu'ali anhu da yawan tambaya akan sa duk wanda ke gani ya kwa ba ya baba yake yana nan lafiya wa musa'adatihi da kuma taimakon sa in hitaja ila musa'adatin in ya buƙaci taimako wa alal abi kuma wajibi ne shi akan uban an yattaqillaha ya ji tsoron Allah wa ya da'a ma huwa alaihi ya bar wannan halin da yake kansa min ikitirafil kaba'ir na aikata manya-manyan laifuffuka irin sihiri ko tsafi in kana kama zakarat ibnatuhu in al'amarin ya kasance kamar yadda yarsa ta ambata qabala an yafja'ahu al-mautu tun kafin mutuwa ta girshe shi wa huwa ala zalika yana kan wannan hali na tsafi ko bokanci kama nunabbihu sa'ila mala yace kaman yanda kuma muke fadakarwa da jan hankali ga ita mai tambayar ila adam ittihami abiha zuwa ga rashin tuhumar mahaifinta bima zakarar da abinda ta ambata duna bayyinatin thabitatin ba tare da tana da wata hujja tabbatacciya ba kada ya zama kawai zargi take faqad yakunu al-amru mujarradu shukukin wa wasawisa la haqiqata laha domin al'amarin zai iya zamantowa kawai kokonto take yi da kuma wani waswasi da bashi da tabbas kar ya zamanto tana tuhumar da tana tuhumar mahaifinta da abin da ba haka ba an gane ko to sai mu tashi idza kana ahdul walidaini qasiyan ala waladi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik